barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna da ke wannan unguwa ta fantami na fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin alkurari mai girma wanda nake bibiyarsa a wannan jarare masu albarka na ramadan yau muna yi ne na litinin wanda wata ramadan yana da kwanuka guda goma sha tara hijira kuma yau da shekara 1444 daga jin lissafi mun tabbatar da kan cewa wata ya tafi mun cinye biyu cikin uku da wannan wata ayi ba ayi ba ga shi nan dai allah subhanahu wata'ala ya kaddara mun halarci wannan lokacin cikin masu rai da kuma lafiya a wannan goma da take gabanmu goma ce wanda babu irinta dukkan malaman musulunci sun yi ittifaki cewa babu darare waɗanda suka kai wannan goma dararen wannan goma a kare umar daga faɗuwar rana zuwa ketowar alfijir a kwanukan shekara 360 da wani abu to waɗannan goma da za mu shige ta daga yau ɗin nan to babu goman da ta kai jarare goman wannan alkai da albarka kuma shugaba sallallahu alaihi wasallam idan har irin wannan yanayin ya zo goman ƙarshe ta zo ta ramadan hadisi ya tabbata cewa ishtadda ma'izara wa aiqaza ahala wa ahyalaina ma'aikin Allah iya ƙara ɗamara idan wannan goma taro sannan yana ta da iyalansa cikin dare sannan kuma iya raya gararen gaba yana yawan karanta alkur'ani a wannan goma yana yawan nafi fili alkairansa na bayarwa suna lullunkuwa a wannan goma ya sa malamai suke ce ramadanu tamkar kiran sallah ne a fara da karamin sauti kuma ana daga sautin haɗaji ƙarshe iya tafiya ana ƙara himma ba ana rage himma iya tafiya ana ƙara himma kuma kowa ya sa a ransa kamar daga wannan ramadanin ba zai ƙara samun wani abinci to wannan zai ƙara ma azama da himma kamar ma'aikin Allah ba ma ramadan ba ko sallah zai yi sai ce salli salatul muwadda kai sallah sallah mai ban kwana kamar da kai ta ba za ka sake yi wuta kaga dukkan wani abu na kamantawa za a kamanta domin kana ganin kamar ita ce ta ƙarshe ba za a ƙara yin wata sauka ina kira ga yan uwa lalle ilalla mu tashi mu dage a wannan goma ta ƙarshen ramadan mu tabbatar da kan cewa mun ribace su ribata mai alkhairi wajen tashi da raya wannan darare da kuma yawaita alkhairai alkhairai su gudana a junanmu ya yawa mu rage shan mu kame bakunan daga zagi ko cutar da al'umma mu yi ƙoƙarin baibaye junanmu da alkhairi na magana ne na ungwani na zumunci ne duk mu raya wannan goma mu mamaye wannan goma da irin wannan ayyuka da ni da ku ba wanda yake da tabbas baɗi za ta dace samun da ransa ba mai wannan tabbas to da kuma damar ka ita kake amfani yanzu Allah ya ba mu rai ya ba mu lafiya muna da dama mu rubuce wannan goma to mu dage kwarai da gaske yinnansa mu dage da karanta alkur'ani da yawan nafilin sallah da zumunci da sadaka da kyauta idan dare yayi nan ma ka sake dorawa da nafilfili da yawan karatun alkur'ani da istighfar da tasbihi da la ilaha illallah duk abinda Allah ya sa za ka yi fitai kowa ya kama abinda zai iya rika wani Allah ya ba shi ikon na filfili wani yawan karanta alkur'ani wani yawan sadaka kowa da irin damar da Allah ya ba sau daga mu yi kokari ya yan kwamuri mu ci wannan goma wanda manzon Allah ya ce idan ramadan ya kama tun daga ɗaya da shi har zuwa ishirin da shi to Allah kullum rubanya adadin waɗanda yake wa gaba da yake amma idan wannan goma ta zo kuma sai ka kaddara tun daga 1 ga ramadan har zuwa 20 ga ramadan to a kowace rana a wannan goma sai Allah ya sai Allah ya yanke mutane adadin wannan mutane 21 to ta yi daidai daga 1 zuwa 20 ramadan 22 ta yi daidai daga 21 zuwa 21 ga ramadan daga 1 zuwa 21 in goma ta shigo to kullum adadin linka shi ake a ɗauko tun daga farko ramadan a linka adadin har zuwa wannan rana mu yi ƙoƙarin mu shiga wannan wannan jumla wannan zuga da Allah ya musu gaba amma sai da yawan aikin alkhairi sai da ƙudiri mai kyau sai da taimaka ɗan uwa sai da haƙuri sai da juriya sai da kau da kai duka da wannan ake samun rahama ya sa da na aisha ta ciya rasulullah idan allah ya kaddara na riski da da kadari me zan faɗa wa allah sai manzon allah ya ce da na aisha radiyallahu anha idan har allah ya sa ki riski da da kadari ki ce allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ma'ana ya allah kai ne mai afuwa kana san afuwa ya allah kai ne afuwa wannan addu'ar kadai manzon allah ya koyar ta ce ki tai kaga ashe Allah Allah shine mai afuwa kuma yana son afuwa kuma kai ma kana son afuwa ni ma ina son afuwa to idan har muna son afuwar Allah ni wa junan mu afuwa in har muna son Allah ya mana afuwa to ni wa junan mu afuwa wannan shine kaida kuma afuwar Allah ne ta ake nema duk wannan rayuwar ta duniya idan Allah bai ma afuwa ba ka ji riba ta cin riba rayuwar shine Allah ya ma afuwa to ka ci riba rayuwar ki ya Allah kai mana afuwa ya Allah ka ba mu iko ribatar waɗannan kwanuka guda goma ya Allah ka raba mu da kasala ya Allah ka raba mu da ingizawar shekar ya Allah muna roƙon ka raba mu da yi ba dan kai ba Allah ka kaddara mana yi dan kuma karba mu muna cikin surtu hudin alaihi salam sura mai namba ta 11 karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 27 ko yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 28 a wannan sura mai albarka surtu hudin alaihi salam na
bismillahir rahmanir rahim qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها أنلزمكموها وأنتم لها كارهون أجي القرآن هنا بامو لبالي إرن يندى متنا علي بنوه عليه السلام suka mayar masa da amsa bayan ya ce musu shi jakadan Allah ne zuwa gare su kuma kar su bauta kowa sai Allah iya jiye musu tsoron azaba mai yardi matukar ba su musulunta ba suka ce a'a a waɗanda sun kafin suka ce ai ma na zaka illa bashirar misal kai nubu ai mu muna ganin kamar duk ɗaya muke da kai ai ba wani bambanci ta ya za ka zo ka ce mana wai Allah ya turo ka da wani dalili ba ma ganin kafin mu ba da ke da mabiyan naka duk ba ma ganin makuna da wata farla a kanmu kai wanda zaton ma ƙarya ne ma ba wani sabo haka suka ce balla zando kuma kazuri kai ƙarya ma kuke ba Allah bane turo ka wal iyaz billah to sai annabi nuhu yace da su qala ya qaw yace ya ku mutane na ara'aytu ma'ana akbiruni ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi inni na kasance wannan bayanin da nake muku daga ubangiji yake Allah ne ya turo ni na faɗa muku wannan sakonni wa atani rahama kuma Allah ya bani rahama da gare shi rahama ne shine nubuwa Allah ya bani annabta da gare shi sakon da nazo da shi da matsayin duk Allah ne bar su daga Allah su shine wa atani rahmatan min indi wa ummiyat alaykum idan ku ya rufe ai kufiyat wa fi qira'atin bi tahqiqihima wal binaril fa'il alaykum an nulzimukumuha idan ku ya rufe ku kasa gadin gaskiya kuna ganin kamar tilasta muku akai da ƙarfi ake so a juya muku ra'ayi wa antum laha karihuna gashi ku kuma yau kuna kyamar wannan risala ba ku so Allah ne turo ni a matsayina na manzo kuma Allah ne ba ni sako na faɗa muku amma idan ku ya rufe ba ku iya ganin gaskiya kuna ganin kamar tilasta muku akai gashi kuna gani kuna ji amma antum laha karihuna wannan risalar kun kyamace ta wannan manzancin da Allah ya turo da shi ba ku su daga nan me shi gaba da shi musu wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala in ajriya illa ala Allah wa ma ana bi taridil ladina amanu إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم ولكني أراكم قوما تجهلون
annabi nuhu alaihi salam ya ci gaba da musu wa'azi yace wa ya qaumi ya ku mutane na la as'alukum alaihi mala ni fa ban tambaye ku dukiya ba inda ce ni manzan Allah ne na zo da sako ban ce ku bani kudin ku ba kasa dan adam da kudi duk fada akan kudi yake duk wata rigima an ka dauko ta ka kasa ta guda 100 to 90 akan kudi yake ta ko kudin ko abin da zai kai zuwa ga kudin yace to gwajar da hankalin ku ni ba kudin ku nake so ba ku rike kudaden ku bana so ban ce ku biya ni ba tini la as'alukum alayhi mal akan wannan da'awar akan wannan risala ban ce ku ban ko kuma ku ba in ajire illa ala Allah ni ladana daga Allah ne Allah ne zai biya ni ai sawabi illa ala Allah sakamako na da za a bani to Allah ne zai bani tunda dama aikin sa nake shi ya turo ni wama annabi dalil ladina amu ni kuma bazan kasance na kori wadancan da suka yi imani da ni ba dan talakawa ne ajiya ai sun ce ma narakatta baka ila ladina hum araziluna bajin ra'ayi ainihu muna ganin wanda suke tare da kai ma'ai talakawa ne ai kaskantattu ne idan har kana so mu zo kusa da kai ka kore su mana ya za a yi mu manya-manya a ƙasa manya-manya a gari a ce mu zo mana haɗa gwiwa da talakawa ba zai ba a jiya a ayatun makaranta sun faɗi wannan safa daga cikin dalilansu na ƙin zuwa ga annabi nuhu alaihi salam suna ganin talakawa ne suka bai shi ba su da komai ya ce to ni ban kasance zan kori so ba duk wanda ya zo zai yi musulunci zai bi ni wallahi ba zan kori shi ba abin ba a talauci ke ko a kuɗi yake ba imani yake ba kamar yadda kuka umarce ni na kore su ba zan kore su ba inna hum mulaqu rabbihim su waɗannan talakawa da kuke gani su ma idan kiyama ta yi Allah zai tada su ba kuma za a musu hisabi kuma in aikin alkhairi suka yi za su tabbata kan alkhairi fa yujazihim idan har na kore su na haka haƙƙin sai Allah ya kwata musu haƙƙin su haka annabi nuhu yake ba idan har na kore su dan su talakawa ne to idan mun ji alkiyama sai Allah mai sani da su ai ni ba a ce manzon masu kuɗi bane kawai manzo ne na kowa da kowa annabi nuhu yake faɗa wa mutanen sa wannan kuma dama al'adar su ce ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama suna ce masa ai abin da ya hana su zo wajen saboda talakawa sun jiyo shi magana su abu jahil ce irin su umayya bin khalaf suna ta in suna so manzan Allah ya yadda manzan Allah ne koro na talakawa su zo wajensa in yi sosai a abin da za a amma ya za a suna haɗa ƙafa da talaka suna haɗa gwiwa da su ba su yadda ba wannan duka iya cin abin da ke damun kafiran wancan lokaci saka kamar mutum in talaka ne kamar ma kamar Allah ba ya san shi kuma har yanzu ma akwai masu irin wannan ra'ayi kai in talaka ne kai kamar ma Allah baya san kama kamar fishi kamar laifi kai wa Allah yayi ka talaka ba haka bane kuma talauci wani lokacin alkhairi ne wani lokacin alkhairi ne duk da matsala ne matsali ne shi amma akwai yanayin da yake zama alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan Allah ya soka da imani ka mutu ka samu aljanna kuma Allah ya san kai mai rauni ne in aka baka dukiya zaka saki layi sai Allah ya hana ka dukiya kai ta fama da babun har ka mutu Allah ya rike ma imanin da samu aljanna wannan ba alkhairi bane in ya sakar ma dukiya zaka halaka ta dukiya to me amfani ta ba ta da amfani yasa Allah in ya bar wani a talaucin haka yake so ya shi sai ya haƙuri har Allah ya karɓar yau shi haka kuma hisabi a lahira har in kai Allah ta'ala bai kaddara ma tarin dukiya ba to hisabin ka iya da sauki ina da sauki shi yasa manzon Allah yake faɗa sabon zaki cewa kun ganku wallahi talakawan sahabbai sai sun yi ga aljanna sun wuni kafin masu kuɗin sabon shi ga aljanna ya faɗa musu talakawan da ba su da komai daga kai wani ma filin da zai kwanta bani da shi wani ma rigarsa da shi a duniya irin waɗannan hisabinsa ba zai ɗau lokaci ba nan da nan za a ce ku tafi amma in ka zo da kaya to sai an bincika ya kwastam ya ku bincika wata rana ma da abokar mamar gumi allah ya kansu da rama ya je saudiya da zai taho ko littafai guda biyu ya ɗauke su littafi guda biyu kawai ba jaka ba tarataye ba akwati ba kawai da ya zo da littafinsa guda ga duk inda ya zo sai a ce ya wuce ya wuce ya tafi jirgin zamansa can wannan ya zo da kirkiya ta gumi ya zo ya zauna wannan ma can ya zo da kirkiya ta gumi an bincika na an ce ya rage an ce ya zuba sai da aka cika jirgi za a ta yi ta yi tsirgi ce da ba a kunga ni na zo duk na wuce na na ta na zauna a jirgi iske ce mala ai saudiya sun san gari kai da suka baka lambar kyauta ai sun san kake saba wani tsare ka da suka yi ya ce wallahi ba haka bane ban ɗauko kayan kowa ba da yasa littafin nan guda biyu shi na ɗauko kuma abin da ya sa aka tsare ku kaya kuka ɗauko jakan kuna ne gajin ana ta bajewa kai sun gami da mai yau kuka shi ya ce kun ga abin da ya faru a nan wallahi alahira ma haka ne faru in ka taho baka je lahira da kayan kowa ba duk azabar mala'ika wala ba zai taba kawa hakko za ka tafi amma in ka je da kayan wani wala sai abin cika shi ne ka'idar lahira da an fahimta to suke cewa ka kori wannan talaka ce a ali ba zan kore su ba domin su ma inna hum mulaqu rabbihim za mu haɗu da su a gaban Allah kuma za mu sai sabi na zalunce su walakin ni arakum qawman tajhalun sai dini ina ganin waɗannan akwai alamar jahilci a cikin sakon da aka ce ku karba ai ba wai iya nuna talakawa da masu kuɗi bane Allah da yi ku gaba ɗaya yake ku karbi wannan sakon an fahimta daga nan fa me ce musu wa ya qaumi man yansuruni min Allah in tarattuhum afala tadhakkarun yace ya ku mutane na manyan surni min Allah wane ne zai hana man yamna'uni min Allah ai azabahu idan har na kore su na ce su bar gona idan mun je lahira Allah ya kama da zai mun azaba dan na kore su a cikin kwa zai taimake ni kun fahimta idan har na ce su tashi ba na son ganin su ai na zalunce su ai na wulakanta su to idan an je lahira Allah ya ce zai musu hisabi da ni kuma hisabin ya zama to Allah zai kama ne mun azaba to a cikin ku da kuke tare kori su wa zai taimake wa zai hana Allah ya nuna Allah manyan surni min Allah in tarattuhu in da kore su Allah ya gana ci musu mutunci zai musu hisabi to waye a cikin ku zai taimake la nasira li ba wanda ya taimake sai ce afala tazakkaruna shin ba za ku azanci ba wannan bai ishe ku ishara ba ni ma manzon naku tsoron Allah nake yi kada zalunci wani to kudin ma abin da ake so ku zo ku dawo ko azanci ku gane gaskiya ku bi ba wani bambanci tsakanin kai da wani sai tsoron Allah kawai inna akrama kudin da la ya takaw an fahimta ya ci gaba da ce musu ne ولا أقول لكم عندي خزائن ال- خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك na'am ولا أقول للذين تزدري أعينكم أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين
annabi nuhu ya ci gaba da wa'azi ya ce wala aqulu lakum indi kaza'inullah ni fa ban ce muku duk taskokin Allah na arziki Allah na arziki ina da su ba ban ban mallaki taskar arziki abun Allah ba ban ce muku ni mai kudi bane ko kudi zan ba ku wala aqulakum indi kazainullahi ban ce muku na mallaki taskokin arziki daga Allah ba sannan wala a'lamul ghaiba ni ko ban ce muku na san gani ba ban san abin da za a yi gobe ba ni ma ban sani ba kun ga tawadu irin na annabi ke ban ce muku kaza ba a'a ban ce muku kaza ba ni kawai aiki na yanzu na isar muku da sako amma duk wata siffa da kuke ganin sai da ita za a yi risala to ni a Allah bai bani ba ko ban ce muku da ita ba ba muku kare arziki ba ba muku kare na san gaibi ba kuma wala aqulu inni malak ban ce muku ni mala'ika bane an fahimta bal ana basharun mislukum ni mutum ne dan uwan wala aqulu inni malak malak bil fatahi al mim wal lam yana fi malaikati malik bil kasrati tata al lam yana fi mai mulki ke an gane ko malak malik ko yi wasali zaka canja wancan mulki wannan kuma mala'ika an fahimta ban ce muku ni mala'ika bane wala aqulu wala aqulu lil ladzi tazdari a'yunukum ban ce muku ba ga waɗancan da kuka rena su ai ta hataƙir wanda kuke ganin ba komai bane idan ku ya rena su lan yubtiyahum Allahu khaira wai dan Allah bai ba su wani arziki ba ni ban ce muku zan kore su ba ban muku ƙaryar kore su ba Allahu a'lamu bima fi anfusihim waɗancan mutane duk da talaucin su Allah ne san abin da ke zukatan su ba Allah ya san imanin su ba an fahimta inni idan lamina zalimin har in na aikata abin da kuke cewa na aikata na korarsu to babu shakka ni zan kasance ɗaya daga cin azalimai domin ba haka Allah ya ce ba in na yi haka to na saba wa Allah kuma zai iya damƙata a matsayin azalimi a gobe alƙiyama haka nuhu alaihi salam yake faɗa wa mutane shi to kun ga kamar sun shiru suna jiko to za su motsa ya dumi za su ce قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا سكت يا نوح يا كينو قد جادلتنا كافية مغنغنو مغنغنو سنيو كان جاء جادل أي خاصمنا ya za a yi muna fara kana fara wani ba haka bane ba ka samu manya ba ne shi ne abinda suka zo shi gina ɗari jadanta na ka fiye ja'in ja da mu ba kuma ba aka sarta jira da na ka ma fiye ka yawanta magana ba kai ka ce mana kaza ka ce mana kaza ka yawanta magana to fa a tina bi mata ilina yanzu ta ƙare kawai abinda kake mana alƙawari in mun ƙi mu bi kaza a mana azaba a zo mana da shi kuma kike nan ai ka ce in ba mu bi ka ba za a ma za a mana azaba eh to ka ka zo da azaba mun ki mu bi ka ba za mu bi ka ba ba mu yi ta da kai ba shine fa'atina bi mata'iduna abin da kake mana alƙawari ka zo mana da shi in kunta mina sadiqin har in kai mai gaskiya ne zo da azaba kaga da aka yi kafirci kenan yanzu yan munafirci amma kafirci irin na da shine kafirci ba mutum ya samu annabin Allah yana faɗa masa wannan magana manzo da Allah ya turo shi amma idansa ko kunya baya ji da dinga faɗa masa wannan bakakin maganganu domin tsafara ke kafirci in har gaskiya kake ka ce in ba mu imani da ke ba za a kama mu amana azaba to ka zo da azaba kuma shi kenan ba idan muke jira da zo daga nan mai annabi ya ce musu قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء wannan azabar da kuke ci a zo muku to Allah zai zo da ita amma sai lokacin da ya zo sai lokacin da Allah ya zo ni ma ba san lokacin ba ko ba so na bane zai sa muku azaba a sai Allah ya zo ka ga wannan tsantsar tauhidi kenan ni dai dan sako ne azabar ba a hannuna take ba kuma lokacin da ubangiji zai yi faɗa min ba amma ya ce na faɗa muku in kun ki karɓar wannan samu akwai azaba za ta haka ya ce na faɗa muku amma yaushe za a yi azaba wace ce ba sani an fahimta ai ta ajili lakum gaggauta azabar da kuke nema to Allah ne ta lokacin da za ta zo amma ni ba sani ba fa inna amrahu ilayhi illa ilayya al'amarin a gare shi ke ba a gare ne ke ba an fahimta wa ma antum bi mu'jizi kuma in wannan azabar ta zo wallahi ba ku isa ku gujewa Allah ba duk inda kuke sai wannan azabar ta bi ku ta turmushe ku ba ku isa ku guje ma wa Allah ba shine wa ma antum bi mu'jizin ai bi fa'itina ba ku isa ku guje wa Allah ba lokacin da ya so ya kama ku kun ga wannan iya nuna mana kan cewa a matsayinka na da'i mai da'awa to mutum duk girmansa ka faɗa masa gaskiya kamar yadda annabi nuhu alaihi salami magana ce ba cin zarafi ba cin fuska an fahimta amma gaskiya ce sai an faɗa to wannan shine abin da masu da'awa za su yi su fita a gaban Allah duk inda bayani ya zo inda na gaskiya ne kamar haka ko a gaban wakati an fahimta ka sa hikima ba guga zana ba cin mutunci ba tozartawa ba wannan amma duk inda gaskiya take qur'ani ya faɗa hadisi ya faɗa karanta gaba yau na mutane to irin abin da annabi nuhu yake wa mutane gaskiya manya manya ne a garin an ce almalaku ne amma duk da girman su bai ji tsoron faɗa musu gaskiya ba kuma wannan shi ne abin da zai fita a gaban Allah in ya ji tsoronsu ko iya kwaɗayin abin hannunsu ya ƙi faɗa masu gaskiya to shi ma yawa Allah ne kuma Allah sai ya kama shi sau da kai tsaya ya dage ke faɗa musu gaskiya irin abin da in sun bi za su tsira in ba su bi ba kuma za su halaka ya ce wannan abin da kuke fatan zuwansu abin Allah yake kuma idan ya zo wallahi ba ku zai ku tsire masa ba daga nan ba ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون
annabi nuhu alaihi salam ya ci gaba da ce musu wala yanfa'ukum nusi nasiha ta da nake muku bata amfane ku ba har inda kun kasa fahimtar sakon kuna ganin a zo a azabtar da ku din to wannan nasiha da nake muku a yanzu bata amfane ku ba shine iblagi wata jihadi fi iblagiku irin abin da nake ta kokari ku gane ku gane Allah shine Allah ba wani wanda za a bauta ya husa da ya kuka da nasara duk ba alloli ba ne watsi da su kama Allah in har ku ku gane wannan batu watsi na biyan faɗi da kuwa in arattu an an sa halaku ko da na yi nufin na muku nasiha na faɗa muku gaskiya na tsamo ku daga wancan duhun kabircin to in kana lahu yuridu har in Allah ya yi nufin an yi goye ku Allah ta'ala ya halakar da su ya da ku ya sanya muku kaucewa dokokinsa kuma ƙarfi ku halaka to duk da wannan ma nasiha ta ba za ta muku amfani ba ai wala ya fa hukum nusihi in har Allah ya so ya azabta da ku to sai toshe muku hanyar fahimta ai kamar yanzu ne za ga mutum ana ta faɗa masa gaskiya wani kai kaza wani kai kaza amma gunda zai faɗa kunnan ya ji gaskiya sai a toshe ku kai ta faɗa mai gaskiya shi kuma iya ganin kamar wani abu ne da ba gaskiya da shi har to shi kenan sai ku ka gama ka gama wazan naka to shi kenan da ni akwai masu faɗa da ko sannan abokan mamar gumi sannuwa ne a neman masa turmi ya zauna duk wani izini ne wallahi irin wannan gun da za su fahimci gasi an toshe gun ya ka tausaya masa wallahi ko kuma an sa mana ido dan abin ba da ake malaman nan kullum sun sa ido kaza kaza kaza kaza mun ba mai yadda wallahi gun da zai ji gaske ne an toshe mu ya ka tausaya sa an fahimta shine in har Allah ya so ya damke ku ya azabtar da ku to wallahi wa'azin nan da nake muku ba zai muku amfani ba huwa rabbukum wa ilayhi turja'un Allah kuma shine ubangijin ku shi ne yace a faɗa muku wannan sawa kuma gare shi za ku koma duk abin da za ku yi ƙarshe dai za ku tattara hukumar gare shi shi ne ilayhi turja'una bil ba'th fa yujazikum bima tasta'jiluna min azabi aw aw aw iqab kuma Allah ya muku sakayya da abin da ya cancance ku na ainihin azabarsa ko kawo shi matukar kun mutu ba imani daga nan ba
أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ya cewa ai iftarahu ya ƙulu na iftarahu ai suna cewa ƙirƙirar ma magana ne wannan wasu malamai sun ce kuma an dawo ga manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam ana magana dama shi yake karanta musu labarin annabi nuhu su kuma daga cikin suna ce ai wannan qur'anin da kake karanta ƙirƙira kai kai ma ba Allah bane turo ga dashi shine am ya ƙulu suna cewa iftarahu ai ƙirƙira kai iftaraqa muhammadul qur'an kamar annabi muhammadu ne kirkir alkur'ani zo da shi an fahimta khaburunuhum ba wa qissatu alaihim suna ganin wannan labarin da manzo Allah ya faɗa masa na annabi kirkira ne ba sai da ba kafiran maka sun suka maimaita irin abin da mutanen nuhu suka faɗa masa ai ya zo iya karanta muku akwai wani nuhu akai kaza kaza duk ba haka bane duk kirkira ce kama kanu yazdumun annahu yaftari alqur'ani kamar yadda suke cewa manzon Allah shi ne kirkira alqur'ani da bakin shi sai Allah ya take ce musu qul inibtaraytuku har inni ne na kirkir wannan labarin na qur'ani ba gaske bane to fa alai ijrami to wallahi laifin a kaina zai hawo ba wani zai hawo ba haka annabi Muhammadu Allah ya ce fara har in abun nan da nake fada mun kirkire ne ba gaskiya bane to fa alai ijrami laifin da zunubin iya kaina wa ana bari umin matujirimun kuma ni na barranta kan irin mujirmancinku ku karyata Allah ku karyata alkurani to bani ba duk abin da zai jawo ku zuwa ga wa Allah irin wannan galan to ni Allah ya shaida bana dan shine wa ana bari umin matujirimun na barranta na yi baran baran da ku kan abin da kuke wa Allah na mujirmanci ku ce ƙur'ani ƙarya ne ku ce kaza kaza ba gaskiya ba ne to irin wannan aikin Allah ka shaida ba na tare da su haka yi faɗa musu a gaban su daga nan ba وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا من قد آمن فلا تبتئس bima kanu yaf'alun to kamar annabi nuhu Allah ya aiko shi ya zo ya ida sako kuma ga martanin da aka faɗa masa an bayyana ya faɗa sun faɗa kuma Allah ya ji ina ba ta kuna bayyana to yanzu Allah zai zai zai zai cocin abu Allah zai yi hukunci to kai nuhu tun da ka isar da saƙon su kuma ga abin da suka ce to ni kuma ga abin da zai shi ne Allah ya ce wa uhi ila nuhi sai muka sake yin wani wahayi zuwa ga annabi nuhu alaihi salam muka ce annahu damiru sha'an kenan yadda al'amarin yake lan yu'mina min qaumika illa man qad amana wadannan mutanen naka ba ba wanda zai ƙara imani da kai ba banda wanda suka imani a baya ba su kenan daga waɗannan da kuke tare da su ɗin da ya fito ba wannan zai gari imani ma'ana Allah ya san wannan fin til azra fin til azra ka kira waɗannan ɗin su ne kaɗai wanda za su bi ka su imani amma ba wani sabo da zai ƙara zuwa an fahimta fala tabta'is nuhu karkada mu karkai baki cike ji Allah ai la tahzan bima kanu yafa'alun duk abin da suke aikatawa su ci kaza su ci kaza dukkan mu da su karka damu aini na ji abin da ka ce musu kuma na ji abin da suka ce ma sau da kwantar da hankali kar ma ka damu kawai daga waɗannan da suke tare da kai ba wani wanda zai ƙara zuwa ya ainihin imani da kai ba zai yi ba to da annabi nuhu ya ji haka sai ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafir da ya tunda haka ne ya Allah ba wanda zai ƙara imani da ni to Allah ina roƙonka daga yau duk wani wanda yake bayan ƙasa na kafiri Allah ka rushe ka halaka shi har ma yake ce innaka in tazaru innaka in tazarhum yudillu ibadak wala yalidu إلا فاجرا كفارا annabi nuhu ke cewa Allah in ka bar su ba tunda cikin ilimin ka na gaibu ba za su imani ba idan ka bar su to shikenan za a zama to fitina a bayan ƙasa in tazarhum yudillu ibadak za su dinga halakar da bayan gama masu imani wala yalidu illa fajiran kafara kuma duk abin da za su haifa sai fajiri sai kafiri tunda ilimin ka na gaibi ya tabbatar ba ni imani da zai ƙara imani a cikinsu to Allah ka halakar da su ta shafe su a bayan ƙasa to wannan addu'a da annabi nuhu yi sai ke jin tsoro a ranar alkiyama kar Allah ya kama da ni addu'a bai bai ce Allah ni ni abin da nake so dole kai ba ga haka ba yace Allah to tunda ka ce a lan yu'mina min qawlika illa man qad amana Allah ya ce nuhu ba wanda zai ƙara imani da kai daga yau sai dai asalin wanda suke tafiya da kai su ne kadai suna nan to da annabi nuhu ya ja kace to Allah ka halaka su mai amfani su a duniya tunda kafirci za su da batar da mutane Allah ka kiyar da su a bayan kasa to wannan addu'a sai ke jin tsoron kiyama ta yi je gaban Allah domin yayi roko an halakar da duniya gaba daya lokaci an fahimta to Allah ta'ala sai sa dan ba na halakar da mutanen gaba daya daga nan me yace nuhu alaihi salam واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا Mm.
إنهم مغرقون Allah ce to Nuhu je ka fara aikin sarka- sassaka jirgin ruwa wasu na ilful ka je ka samu ah, katakai ka dinga yi can a suratul kamar sai ce wa hamallahu ala zati alwahi wa dusu
وحملناه على ذات ألواح ودسر ya sufa sai ki تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر Allah ya ce Nuhu alaihi salam sai muka ɗauke shi da shi da zuriyarsa da shi da waɗanda suka yi imani da shi duka daga cikin iyalansa da sauran mutanensa sai Allah ya ce sai muka ɗauke shi a jirgin ruwa wa hamallahu ala zati alwahi wa dusu alwah shine kamar fulankai annabi Nuhu da fulankai yake da jirgin ruwansa dusur kuma shine kusa ya haɗa fulanki da fulanki ya buga kusa ina kafintoci suke to wannan sana'ar annabi nuhu ne ba da tabi a haɗa filanki da filanki a buga kusa ya bada wani abu na amfani ko tebul irin wannan ko a yi rufin ɗaki ko a yi wani abu da zai bada amfani to allah ne ya koya wa annabi nuhu wannan sana'ar yadda za ci alwahin wa dusu jirgin ruwa ma'abota filankai da aka bubbuga shi da kusoshi to nan allah ya ce wasu na ilfulka nuhu ka je ka sassaka jirgin ruwa ba ka je ka aikata yi ne sana'a ai ka kirkiri wani abu wanda hannunka ne zai aikata wani abun ya faru yi ne a sana'a kamar ka zai makeri ko ka yi wanzanci an fahimta ko ka zama malamin makaranta da ji ma rubutu yake a loko ni ma sana'a ce wannan a gane ko yasa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa mafi alkhairin abin da zaka kai bakinka to hannunka ya nemo mace zanto motsawa kake manomi ne kai kafinta ne kai makeri ne kai wanzami ne kai malamin makaranta ne kai ko dago kake yi ya zanto hannunka ne yake motsa ya nemo ma abin da za ka ci wannan shine abu mafi alkhairi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce domin annabi dawo ya akulu fi amal yadi iya cin abinci abin da hannunsa ya aikata masa shi kuma annabi dawo makeri ne Allah ya ya, ya sausauta masa ƙarfi duk innu a annabi da zai iya lankwasa ƙarfi yayin komai da shi kuma irin wannan sanar Allah ta'ala ya ba shi shi kuma malamai suna ce annabi Idris alaihi salam shi kuma dukan shi Allah ya koya masa a dinka fata a yi jaka a yi takalmi a yi waye irin wannan sanar ita Allah ya koya wa annabi Idris alaihi salam an fahimta shi kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya koya mai sana'ar kiwo da kasuwanci ya yi kasuwanci da duk dukiyar na Khadija sun je Sham sun je Syria sun je ina ne sannan kuma iya kiwo a garin Makka ana biyansa a sako mai dabbobin mutane je ka su jeji su koshi a biya shi ko a sati ko a wata haka manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam to kai ma ka nemi sana'a ka ji ko ko tura kuskus ka koya ba kashi ba zama ba sana'a shi ne kashi ka zama ɗan maula ɗan bambaɗanci ɗan kejeke wannan shi ne abin kunya abin musulmi amma wallahi ko ta ko za ka yi ba abin kunya ba an ce annabi isa alaihi salam ma'aikinsa na na maryam tana na masa kayan sana'a ya dora a kayan yau da sayarwa a kansa yake ɗauka yake yau domin a nuna makan cewa ita sana'ar ta samu asali kuma ita ce rufin asali yasa umar ɗan kaɗaɓe yake cewa a fahimtarsa a fahimtarsa wanda zai tafi yi sana'a ya nemo abin da zai ci to ya fi mutumin da ya zauna a masallaci ke ibada ba ta farilla ba wancan ya fi darajar wani tunda a ce ya ce wa akaruna yabtaguna min fadlillahi sai ce wa akaruna yuqatilu fi sabilillah sai da aka fara gabatar da yabtaguna min fadlillah sun tafi neman farlar Allah da hannunsu da cikinsu sannan kuma aka ce da wa'an suna yaƙi da addini ci gaba sai ce to waɗancan sun bi duka fa waɗannan fatuwar umar ce wata rana mazan Allah sallallahu alaihi ya zo ya gaisa da wani mutumi sai ji hannunsa yayi kanta ai kun san kanta ku ta nake tashin birni ba ku san kanta ba a ni da na san kanta na ma ita a hannuna da yawa an fahimta da mazan Allah ya gaisa da shi ji kanta hannu shi sai mazan Allah ce hazal yaddu yuhibbu Allah wa rasul irin wannan hannun da zai kanta don neman abinci da neman rufawa kai asiri Allah yana son sa mazan Allah yana son sa hannun da ya fashe a faskare ne leburanci ne wane ne wane ne fasa dutse ne don ya rufa wa kansa asiri Allah iya son hannun manzan Allah ma yana son sa an fahimta musamman matasa wani lokacin girman kai ya zo ya bai biyu kuni da yawa za a zo inda kuke wani ne rufin asiri ya barku da zagi ya barku da surutu a gindin bishiya kawai wani zai zo kura yake tura da kankanansa da lemansa sai ya riƙe mata biyu da iyalinsa a wani sana'a kuna nan kuna nan tun iya zuwa garin sai dawo har Allah ya ba shi dama ya yi gidi a garin har Allah ya ba shi dama ya gini a garin ko kuna nan sai zagi ka dan iskawa ne kan sabon mashin cekewa ne to haka na haka ne a magana ta jiba wai wai mango da yake siyarwa jiba wai doya yake tura yake siyarwa to kai baka kuma kana da kuɗi wanda ya wuce ka zage shi wanda ya wuce ka masa hasada a wannan za ka kare ba abin da za ka yi sau daga abin kunya shi ne a ce yau kana ɗan musulmi ka zama ba faɗi abin wani ka zama ɗan bambadancin wani ka zama ɗan rufe ƙofar wani ka zama ɗan rike takalmin wani wani abin kunya ne ya yi ka je ka nema da ƙarfin ka da lafiyar ka Allah shi ne ke bayarwa a fahimta to saboda haka annabi Musa Allah ya ce je su saka jirgin ruwa amma bi a ayyunina wa hayna Allah ya ce muna ganin ka da izinin mu zaka sannan kuma da wahayin mu zaka bi a ayyunina kamar Allah ya ce ka je kai ba abin da zai faru muna kula kamar yadda ya ce annabi Musa asma wa ara ina ganin ka ina jin ka je ka ga Fir'auna ba abin da zai ma shine wasna il mulka bi a ayyunina wa hayna wala tukatibini fil ladina zalamu Allah ke ce nuhu to karka min magana fakan azalimai in nazo halakar da su karkace karnayi tunda ka roƙa kuma na amsa in lokacin ya zo karka mun magana ka rabu da ni da su ko haka Allah ya ce Nuhu alaihi salam daga nan ba wa yasna'ul fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru min قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم فإنا نسخر منكم كما تسخرون shikenan annabi nuhu sai ya ji umarin ubangijin sai je kama aikin sassaka jirgin ruwa wai na ulful ya je kama kera jirgin ruwa ya samu katako ya buga ne ya buga nan to wa kullama marra alaihi malakun wadancan da suke imani da jin nan ba da suke ce ma ai makareci ne ai ba mu yarda ba ai azo wani da azaba da suka gani iya sassaka jirgin ruwa to sai izgili kuma ah ai dama wannan ka fara tun farko ai an fahimta da ka zo ka dame wai Allah ya ce Allah ya ce ai dama wannan ka fara da shi ne da wanda ma ni zai fita kai kawai a nuhu kuma an gaji an gabaci an kama an kama sassaka jirgin ruwa shine kullama marra mala'un min qaumihi sakiru min sai dinga masa izgili ai kwakwara haka ma ai kaza kaza kaza ai kaza kaza kaza sai ce in taskaru minna har in kun mana izgili dan muna wannan sassaka jirgin ruwan to fa inna naskaru minkum akwai lokacin da zamu rama muku izgilin mu kama taskarun kamar yadda kuke mana lokacin da Allah zai nitsar da ku a ruwa ku halaka to a lokacin za ku gane lalle ilalla ku ne abin tausayi ba mu ba daga nan ne ba
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم Allah ce fa sawwa ta'lamu wallahi nan gaba kadan za ku sani man ya'tihi azabun yukhzi wane ne daga cikin ku azaba ta wulakanci za ta same shi wa yahillu alaihi azabun muqim yahillu shine yanzilu waye kuma azaba dawwamammiyar azaban da ba ta da kai za ta same shi nuhun ne kuku nan gaba kadan za ku gane waye ke kan gaskiya kuma waye zai tsira kuma waye zai halaka daga nan ba حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل Allah ta'ala ce to hatta iza jaa amruna kuna nan har sai al'amarin mu yazo ay ghayatul lisana'a lokacin da annabi nuhu ya kammala wannan jirgin ruwa ya ya zama to ya gama to annabi nuhu iya gama wannan jirgin ruwa shi kenan magana ta kare iza jaa amruna wa farat tanu amruna ne shine halakun halakar mu za ta zo muku amma ga alama at-tanur shine gunda yake gasa masa din ya sunan sa annabi yake ce masa tanda ku Tanda.
yawa tanda mu kuma tantanderu muke ce masa ga hausar mu ta fi wannan kwarin sosai an bayyanta to wannan tandar za a ga ruwa ya fara bulbulwa da kasarta to shine alama ce murhun da aka dora tanda ana gasa masa to za a ga ruwa daga cikin murhun ya fitowa to daga nan kuma alama ce cewa kuma alamar ya kare ke ne wa fara tannu nuhu idan ka ga haka ta faru to shi kenan kullu hamil min kullin kullu hamil fiha to wannan jirgin ruwa naka ka ɗauka a cikinsa kullin zaujeni sinai dukkan wani abu ka ɗau mace da mijinsa in a a ɗakuya ce namiji da mace in tinkiya ce in rago ne in sa ne komai ka ɗau namiji da mace ka sa a jirgin ruwa an fahimta har dabbobi annabi nuhu ya ɗauka a jirgin ruwa bayan ka ɗau wannan wa'ala da iyalanka kuma amma iyalanka akwai wanda ba za su yi rawa illa man sabaka alaihi alqawl a iyalanka akwai wanda kalmar azabar mu ta tabbata kansu kamar matarka da wani danka daga cikin su wa ma amana ma'ahu illa qalil Allah yace duk da wannan dadewa da annabi Nuhu ya iya wa'azi ba a samu wanda suka yi imani da shi ba sai yan kadan wannan malai yace bai fi mutum 80 ba kuma ibnu kasar ce bai fi mutum 40 ba to duk mutane za su ga jirgin ruwa kwale-kwale ka san masu da yawa to daga shi har dabbobin har tsuntsayen har kaji har komai sai Allah ya ce ku shiga wannan ku tafi kuma sauran ku bani da su an fahimta ba inda ake gasa masa daga nan ruwa ya fara buguwa shine alama na cewa Allah zai halaka duniya da wannan ruwan daga nan ne faru وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم Allah zai koya wa Nuhu tukin jirgi da yake shi annabin Allah baya komai sai da izinin Allah Allah ka ce mai jirgin romani iya nan a baki mun mun gama ijtu shikenan tunda kun gama duk abin da yake a a, dabbobi ne da tsuntsaye duka ebo ka sa a jirgin ruwan da kai da iyalanka da wanda suka yi imani da kai ce to ya Allah na yi to za mu tafi me za mu ce sai Allah ya ce irkan bufiha idan kun hau jirgin ruwan sai ka ce bismillah shi ne kiɗin kai ma za ka hau motar kanka za ka ce bismillah shi kenan Allah zai tsare ka ji lafiya kan lafiya wannan kalma tana da albarka manzon Allah ya ce kullu amrin zibali lam yabda bi bismillah fa innahu abda dukkan al'amarin da ake neman albarkarsa a gun Allah matukar ba fara da bismillah ba zai albarka ba yasa cin abinci bismillah in zaka bar gida bismillah ya tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah gurabe dewa ga sunan manzon Allah ya ce ku fara da bismillah ibda'u bi bismillah ku fara da sunan Allah shi ne albarka to Allah ya ce nuhu ki din da zaka yi wa jirgin ruwan ya motsa ne ka ce bismillah da sunan Allah majriha ko mujriha an karanta mujriha imamu wasu annabi likida ma shi iya da ya mara kubra a gurabe da yawa da shi kuma imamu hafsu duk qur'ani a ne da ya mara kubra haka ne kuma shi yamalansa sai baina baina ko yamala sugura to shine a galibiyar imamu hamsu yake karanta qur'ani da shi amma duk qur'ani an ne yamala kubra bismillah mujri'a an fahimta bismillah da sunan Allah mujri'a Allah da yake tafiyar da jirgin ruwa an gane ko daga tajjari ne bismillah mujri'a wa musa'a musa'a shi kamar rasat Allah shi ne mai tafi da ita ko mai tsaye da ita kamar bulkin ma bismillah za ka ce ta tsaya in za ka tafi karasar sifir da yawa ka ce bismillah idan kuma kana neman gu za ka yi bulki ka ce bismillah da tsaya kaga automatic kenan automatic kenan da tafiyar da tsayawa duk bismillah ne kawai annabi nuhu ya hawo nan jirgin ruwa kamar yadda Allah ya bashi umarni yace bismillah mujriha wa mursiha sai kawai jirgi ya tafi da su ya tafi ke ta tafiya innu ya bukaci ya tsaya sai ce bismillah sai jirgin ya tsaya inna rabbi la ghafurur rahim hakika ubangiji na mai gafara ne mai jin kai ya mana gafara a duniya ya raba mu da miyau kuma zai ji kanmu a lahira zan aljanna daga nan ba وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم ita wannan jirgin ruwa inji Allah idan take tafiya da nuhu da abin da ya dauka a cikin ta tajribihim fi maujin kaljibal a cikin igiyar ruwa mai kama da tudun dutse ruwan ya zo ya yawa ya yi ya hargitse in ka gano shi daga sama kamar dutse amma duk da wannan da yake jirgin da kunfe kulle shi yake ratsa ruwan yake tafiya igiyar ruwan ba ta taba kama matsala shi ne wahiyar ta jaribiyin fimojin kaljibal ala irtifa wal azm yadda ruwan yake ta haru kowa kai ka ce dutse ne aka ruwa cikin ruwa amma Allah ce tafiyar da jirgin ruwa cikin wannan ta cikin wannan ruwan to da annabi nuhu ya ga abu fa ya fara yawa ruwa bai tsaya ba kuma shi din ya shiga jirgin ruwan kuma sun fara tafiya sai ga wani ɗansa wanda malamai suna ce sunansa kan'an amma wannan isra'iliyan ne ba hadisi a kansa ba aya haka ake cewa kan'an an ce la tusaddiqu wala tukadibu yawa amma dai Allah ya ce wa na da nuhu nibnahu annabi nuhu sai ya kirayi ɗansa an fahimta to amma nan mala ya ce kan'an sai ya ce to shi ma dai ba hadisi ya kawo ba magana ce ta isra'iliyan gashi nan a wa kana fi ma'azilin shi iya gefe annabi nuhu ya gano shi a gefe yini ma'az iya can gefe guda bai hawo jirgin ba yace ya bunayyar kan ma'az ya dan dana ka zo ka hau jirgin ruwa tare da mu mana kun ga tausayi irin na da uba mala yace zo taho ya bunai tasgir ne daga cikin adatu tasgir akwai al-ilham kace bunayya daga ibn ne tausayi kace masa kenan kace gulay yaro karami gulam kace masa gulay ka tausaya masa kenan an gane ko kamar abin karimi kace sughayr ba sagir ba ka tausaya masa wannan ka'ida ce ta malaman sarfu daga cikin manufar ta zikiri akwai tausayawa yasa yace bai bici ya ibni ba a ya bunayya akwai tausayi cikin kalma ya dan dana irkan ma'ana ka zo ka hau jirgi ruwa tare da mu wala takun ma'al kafirina kar ka zama tare da kafirai ka taho ka zo ka shiga daga nan me yace masa قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين annabi nuhu yayi wa ɗansa tayin ya zo ya hau jirgin ruwa su tsira sai ce a sa'awi ila jabalin a a ga wani dutse can zan tafi na je wajensa ya asimu ne min alba wannan dutsen idan nahu zai kare daga wannan ruwan nahu shi kenan ai sai nuhu ya ce a a la asima yauma min amrillah ba wani abin da isi tare ka daga wani umarnin Allah babu shi ba inda za ka je ka wa wannan ruwan ko ka fake mai same ka babu illa marrahim sai wanda Allah ya ji kansa ya zamto tare da mu a jirgin ruwan nan wannan shine kada ya tsira duk dutse ko bishiya duk gaba ɗaya sai ruwan ya halaka su ka taho ka hau sai ce a shi dutse zai hau dutsen zai ba shi kariya saboda ka ba zai hau jirgin ruwan ba suna wannan maganar wahala bainahum al-maut sai Allah ya koro wata igiyar ruwa ta yi tsakaninsu da za yanzu da ganin sama baka da min al qina sai dan ya zamto cikin wanda ruwan ya halaka su domin dama bai imani da shi ba daga nan mai faru wa qila ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين akwai balaga mai yawa a wannan aya an fahimta musamman ga wanda suke koyon harshen larabci an ce akwai wani ma wanda wannan ayar ce ta saye musulunta gaba daya domin ya ji ƙwarewa da kuma kaiwa ƙololuwa wajen fasahar magana an bayyanta wakila ya arabla ima'aki da Allah ya so ya tseje ruwan sai ce ya ke ƙasa haɗe ruwanki ke ne al'ibla ka haɗe abu Allah ya ce ƙasa ai dama daga nan ruwan ya fara fitowa sai ce ƙasa haɗe na ki ruwan an bayyanta sai ƙasa ta haɗe nata allazi naba amin wanda ya ɓulɓulo daga cikin ki haɗe shi ko sai aka ga ruwa iyayen ƙasa iya komawa ƙasa fasara alhara no biha wanda ya rabu kuma sai zama to koguna da ƙananan falaki sai Allah ya bar wani domin a amfani da su sai kuma Allah ya ce ya sama'u ya ce sama aqli'i ki kame ruwan kuma ki ai imsiki ruwan ki ne da zubowa kaga da an cewa ƙasa imsiki ki tsaye da ruwan to da duniyar ma ba za ta zaune ba ko ina ruwa ne to sai Allah ya ce ƙasa ta haɗe nata ba a san ganinsa ya zo ya yi aikin da ake so an gama haɗe sai ƙasa ta haɗe ruwan sama kuma ka ce kame ki ne da zubo da ruwan ya isa umarni daga Allah ke ya arubul ima'aki wa ya sama'u aqli'i Allah ya ce wa ghidal ma'u ghida shine naqasal ma a lokacin sai ruwan kuma ya fara tawaya yana ƙasa yana ƙasa aka rasa shi ya fara hukumawa wa qudiyal amru ay tamar amru halaki amlu da Allah yayi wa ƙasa umarni ta haɗiye sama ta tsayar to Allah ya cika umarnin su na halakar da wadancan mutane da suka ce fatina bi mata idan kunta min sarki ya zo gashi halaka ta ƙare wasta wata alal judi kuma sai Allah ya tafi da jirgin ruwan da annabi Nuhu yake ciki a hakan shi wani tsibiri sai Allah tsaye da shi abu yini wa suka ce India ne wa an suka ce Jazair al-Arab ne wa an suka ce yankin Asia ne wa an suka ce kaza ne amma dai ba a ce Afirka bane duk akawal na malamai na duba magana ta kai wajen 40 amma ba inda aka ce Afirka ne kai Allah Allah sarki mu an bayyana ba wani annabi a wannan yankin an ce sahabi ma ɗaya ne to shi ma kokonto ake dai lokacin mu hima lokacin umar ne ba lokacin manzon Allah ba kuma bin amir kuma bin nafi an ce shi ne zo afirka amma ba wani annabi ba wani abin nan da aka ya sa ga yanan taurin kan yayi yawa gashi an fahimta daga nan tamma tamma halaka qaumul nuhin wasa wa dalal judi jirgin yaje tsaya a wani tudu da Allah ya rufa ya tsaya wakila bu'udan lil qaumil zalimin sai Allah ya ce halaka ta tabbata kan mutane azzalimai su ne mutane annabi nuhu alaihi salam to dole za mu tsaya a nan lokaci ya amma kisan bata kare ba sai Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya mamula da sa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ya samu lafiya mu gama lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharin duniya da lahira Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka sa aljanna ce makomar mu da su gaba daya suriyar mu Allah ka sanya mata albarka Allah ka shirye da mu da su ka dora mata barki madidi ya Allah marasa lafiyar mu a gidan ku asibiti Allah ka ba su lafiya wanda da suke fama da ita suna yawo Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka tsare mu ƙara mana lafiya da imani wannan goma da muka shigo cikin ta ta karshen Ramadan Allah ka sa mu na cikin masu ribatatta da amfanuwa da ita Allah ka ƙara mana lafiya ka kara mana juriya ka kara mana ikilasin yi garke kuma Allah ka karba mana Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala karbi ibadun mu karba ayyukan mu ka yafi mana kusakuran mu da zunuban mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akwai maganar taimakon yan agaji ko wanda muka yi jiya na tafiya su haji operation to kamar ne muka sanar jiya to za su zagaya inda Allah ta'ala ya sa iya da abin da zai taimaka sai taimaka musu kuma duk abin da aka samu za a sanar da ku abin da muka tara insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh